إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara nurinmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 28 ga watan safar hijira shekarar 445 wanda ya dace da sha uku ga watan tara 2023 yau insha Allah za mu yi darasi na 26 cikin littafin musulmi da sun ga siffar sallah na sallah sallam sun daga kabbara zuwa harama kamar kana ganin ta na wallafar muhammad nasirin lalibani na mawala ina ga kahin nan ganin yau mun ji 28 ga watan safa yan uwa suna tambaya da yawa kan wani abu da aka yada haka sallah ta larabar ƙarshen watan safar wanda har daga libya ne daga wurare suna wannan tambayar sun yada wani abu duk da basu gani ba a rubuce an sa wani ya fito daga waye ko wakilin faida ko menene shi dai a takaice yan uwa abu ne sananne tun muna yara dai kayan muluma dai kayan dai wa'azi ya kai ga yan uwa da abin kwarai ya hikari cewa duk larabar ƙarshen watan safar na suna suna larab gini ko larab gini larab gana larab to gana da ko gini ne ana ne larabar ƙarshen wata ta kafa gana a barbarci babba ne ko ko ƙaramin ne ko to karama shi dai abinda suke ni abinda yake na ababen na kurafat da aka ƙirƙira ake cewa laraba ce a cikinta ba a wanka ba a wanki ba a bulago abu da yawa dai cewa ranar wani sharri ke sarkowa saman duniya rana ce dai mara kyau na aka hana ka wanka aka hana ka bulago aka hana wane ne duk da manzannin da yawa a watan safar da ake cewa ma ko tsuntsu bai bulaguro bai dawowa a da kayan allah kawo ci gaba a wajen mutanenmu na da ba a bulaguro kudu da ya lura a yanzu an ba dan wayewa ma zamani ko armi ba a yi muna ba a armi a watan gaba ɗaya ma ba laraba ba kwata-kwata a watan safar da ko da gidan shekara sattan abin da ya kasa ba a armi a watan safar kuma haka za ka tsara ƙarni a larabgini da muna yara gida-gida muna gida-gida da rubutun larabgini muna raba rana bamu shi da goma ko da san dai yarata haka ake yi ana yawa ana raba rubutu na sha ana yin cik allo biyu a san jahiliya ne san da abin jahiliya za ka yi to na bin gaskiya furafatin ne kirkiran banza ne masa tushe a sunci ba wata laraba mai alkhairi ko shari'a cikinta don haka kuma yau da gobe bayan aƙida ta musulmi fitar da haka kuma yau da gobe ya tabbatar da ƙarya a lamar yanzu dai in ka ce ka tsuntsun ga gidanku ba to gari a garin ku jirgi nawa a yau dai babu ba ta fice da sai jirgi ba wata ba dubannin jirage suna yawo kuma ba kada ce wani jirgi ya a kasidan ko duka sun zubo sun wari tunda babu dagoro kaga ci gaba ma ya kare ta gaban labarin ƙarya dan haka aqidar musulmi babu wata laraba ta farko ko ta ƙarshe ko da ba a wanka ko wanki saboda ta laraba mai alkhairi ko kishiya ko ko ko da kai ko shafi babu ko mi da Allah ne da ka gani daga Allah subhanahu wataala yake zamani rana shekara wata babu wani zamani na rana ko dare ko wata ko kaza ko shekara mai alkhairi ko sharri ko mai kuka yi daga Allah yake an ga alkhairi amma Allah godiya Allah tabbatar da shi an ga kishi haka a roƙi Allah ya yi wani abin a san abin daga Allah yake na wata Allah rugili ta da a ƙira musulmi ta ture wannan abin na karyace-karyace kurin a cikin addini za mu tashi muna cikin bayani na tsawaita sujada a sati da ya gabata mun yi bayani akan wata rana a sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita sujada wadda wani sujada ya yi dogo sujada wadda har daya cikin sahabbai mai ba da labarin ya ce shi sai ya dago kanshi ya yi tsoron wani abu ya wakana da ya dago kanshi sai zama zana sallar salama a sujada ɗaya cikin jikokin shi ya hau shi ya yi doki da shi sai ya maida kai shi ɗan ya maida da bayan ƙarin sallah sai sauran sahabbai wanda ba su gaba abin da aka yi ma sun gade an jima da yawa suka ce ya rasulallah ka yi wata doguwar sujada wadda baka saba yin ta ba har maka tsammanin wani abu ne ya faru ko ko wahayi ne aka maka ya ce duka wannan ba wanda ya faru babu wahayi babu wani abu da ya matsala ya ce kurin ɗana ne ya yi doki da ni na je wani in ɗaga shi barshi sai ya ƙare na ƙyale shi yadda ya ƙare ya sabka ta kwanan ɗago kaina daga sujada wannan shi ne bagana cewa tsawaita sujada daga ciki irin wannan bayani ya gabata mutum yakan iya tsawaita kan wani dalili kun ba laifi ba ne wata ayar ya yi tsarsu don kaza kai hatta da ake magana tsawaita kayan su kayan rukuyi ko tsawaita rukuyi kaji wani ya shigo kaɗan dakata don ya samu rukuyin ba da ba ne a kuma su cewa abin a kenan kayan wani aiki ba don allah a tausaya mashi da kai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yakan shiga sallah da niyyar tsawaita ta amma zai ji kukan yaro ya san alaƙar zuciyar uwa da ɗa yace na ne doguwar sallah amma sai in gajarta ta saboda in saka mai goshi kaga annabi yayi niyyar doguwa ya rage saboda uwa haka ruwaya sananna ta bata ta ingantata annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana tsawaita sallah ta azhur cewa za a tada sallah ta azhur mutum za shi bayan gari je biya bukata ya zo ya arwalla ya samu manzon Allah a raka'a ta farko sahabin mai kala ba ce muna ga wani annabi yana haka dan a samu raka'a ta farko wannan shine hujjar dan mutum ya tsawaita rukuni ko wani rukunin sallah dan wani abu daban adal ba laifi bane ba wani matsala kan shi manzo Allah yayi kuma sahabbai sun yi ba an tsara bace sai ce wa fi hadisin akhar nan za mu tashi bayan mun wancan na da yake kullu zalika lam yakun walakin bini irtahalani fakarita an ajilu hatta kaje hajatahu dana ne ya hauni kuma naki in gaugauta shi bai kare ba har ya biya bukatar shi ya kare ta kwan tashi yace wa fi hadisin akar a wani hadisi daban yace kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza sajada wasaba al-hasan wal husayn ala zahrihi فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما أن دعوهما فلما قضى فلما قضى الصلاة ودعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين abin da yake a wata ruwaya daban wanda dai kasa ya yi bayani na inda na kuzema kuma da isna da kyakkyawa da hanyoyi na maganar abinda yake nassan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla ya salla shi fa idza sajada idan ya sujada wasaba al-hasan wal husayn ala zahirihi sai hassan da hussein ya su bara su hau bayan yaro ya bara ya san sai su doki da shi wanda kan da kai sallar ba sallah ba ce ba su annabi ke da jama'a iya kayan shi ne su suna kallo fai za mana umuma su 'yan kallo sahabbai idan suka nemi hana hassan da hussein hawan bayan shi ku kyale su kuma wasu kuma su shara shi yana wasu salama a share ilayin an da abu mahimmin su shara a bar su kuru su yana a bar su da su kagare za musu ya ce da abu ma ku bar su falon ma kasar salata a nasan da ya kare sallar shi wata ahuma fi jiri sai ya ɗauko wannan yaron sai ya je a gaban shi ya dole sa gaban shi na cinye shi ɗora su sai yake ce masu habbai man a habbani falifin su hadai duk mai sona ta so wa'ina guda biyu wannan biyu duk mai sona su yana da sun hasan da wasu a suna ta jibon alubai da baban su ya zana rai wannan ya kanta da na bikin san wannan yara kuma da cewa kenan duk mai san shi kai bata ma wannan yara rai ta aisha da fatima radiyallahu anhuma masana sallallahu alaihi wasallama sun lura yana matsala yake san aisha kuma abin har ya kai ga waje sahabbai mai so yau annabi kyauta ko na abu da ga abin jefari ne annabi gidan aisha ya kai kan kada wasu abin ma abin ya kai waje kenan sun yi kaiwa abin kyauta ko wani abin iya gidan aisha an yi taruwa an yi kaiwa ta suka kira fatima suka sa mata abin da ke je ki suke babanki ki gaya mai gaskiya mu abin da ke mu abin bai bata bai bata mana rai an gano har mutane kyautar su ma bisu yi sai gidan aisha kwarai ya kakata da yawa sannan aisha ya fatima ta ji ita ɗa annabi ka santa ya shi ta mai wannan magana a takaice ta kai ta kawo ƙarshe ta ce fatima kuma zan damu ce ku haka shiga na marmon wannan wannan ya yi daga yau eh daga yau duk mai son a so ne aisha ta koma dan sun turo ta suka ce yayin suka ce kaya da yau na gari sha ba ta yi ba eh da yau sai bar ƙara zuwa bar ƙara zuwa to da ya ba wata ba kira ka shi da ka ka ka ma ba ta ma jare eh ko bar shi da kayan shi kuma to kenan wannan a takaice dai iya karanta da mu kuma ce gaban da nan kasa albani ke bayani akan mas'alar ishara a cikin sallah kai haka a'a ko a zamana ba magana ba ce kuma ba zai yi ce shi ne ce a wannan ruwa ya ce babu zikir dalil ala anna al ishara ta fi sala bima yufhamu an bashir la taqta'u salata wa la tusidha wannan iya gwaran da maka na ishara a sallah da abin da za a gane abin da mai sallah ke ni bai bata sallah bai cire sallah kuma bai bata sallah kwallo ya albani ka sai nake cewa bayan kan wancan malamin sai ya ce wa haza min al-fiqh alladhi haramahu ahlul ra'i ita wannan tace wata fiqh wanda ya ra'ayi bisu a haramta wa bisa mun fiqh a cikin lalle fiqh ce ahidi na isharar mata mata Allah kan dan hatta da ake magana a ranar juma'a mallaka fala juma'a ta lahu hatta juma'a ana hudu baba ana ba ishara ana iya ishara ana ishara wani abu ne aka hana ayi ko magana amma ishara kai wani hudu ba ne bata shiga cikin fata ma juma'a nuni da hannu sabu tana nuni ishara da hannu ba da gidan wannan kenan ya kare sai fadalu sujud fadalu sujud fadala ta yin sujada ga bawa wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق قال أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دعم بوم وفيها فرس عقر معدل أما كنت تعرفه منها قال بلى قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء abin da ke wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mamin ummati min ahad a cikin al'ummata babu wani cikin al'ummata illa wa ana arifu yawmal qiyamah gobe kiyama sai na gano shi zan gano duk wanda yake cikin al'umma sai qalu sahabbai suka ce wa kaifa ta'rifuhum ya rasulullah ta ya zaka gane al'umma ka gobe kiyama a hilin kiyama fi kasaratul khalaq a yawan wannan duniya wannan mutanen yaya za ka gano sai ke ga mai wani ne wannan tambaya zan a ra'aita da wadakalta siratan fiha khairun bihim mum ka ban labari wani yau inda za ka shiga wani shinge wanda fiha khairun bihim mum a ciki akwai dawakai bakin kirin duhun aswad buhumun jadi wata kuma bakin kirin shi duhun buhumun kenan wani shimge ne wa a cikin kuma sira wanda ake kewayawa ake kewayewa kun dabbobi a cikin shi shimge ko garke kama garke ko ba shimge ana kinsa garke shi dai suna don da san ko ana ana yi garke a kewaye shi shimge to mana mai da wakai ko na samakai shimge dai kuma ya ce yau inda za ka shiga ɗayanku zai shiga inda ka shiga shinge mai dawakai ba kikirar duka su ne amma fiya a cikin waɗannan dawakai duk gaba da yawan akwai farsul akwai doki guda wannan dokin a karu muhajjar iya da farin gaba goshi iya da farin ƙawawa na gaba da baya duk yawansu amma kun ta ta'arif mumina ba za ka gane ba naka duk yawansu ɓadda shi shi ɗaya ne mai wannan siffa hori biyar duk yawan ba ganyen sun ɓadda shi ba ka gano naka ba ya ce ba da ɗaya zan gano ya ce don haka fa'in na ummati yau mai izin gurrun nuna su zo al'umma ta a ranar kiyama za su zo suna haske na goshi na sujada muhajjaluna min alwudu kuma wuraren arwala yana haske wannan wuraren kamar na zama doki hannu da ƙwaƙwa nan shi ne fikirin kenan di yawan halittu ba sa ɓoye da al'ummar shi ganin ga siffar al'ummar shi ta da wani magana sallallahu alaihi wasallam ya yi da wani lokaci a makwantai da ya je ziyara ta makwantai ce lau an na ra'ayina ita wani na suka ce ya ce sabai ka na buri da na ga ɗan uwana ka ce har sola da suna kawo na kare sola mu bayan wanka bane mutu a balanta masu haɗi ku sahabbai na kuke ɗan wani da ke magana wanda har yanzu su zo ba kun ba kabar bana gan su ba kenan al'umma shi ta baya ku za su ya za a yi kasan al'umma kawai ba ka gani ba a rayuwarka a gama ya kawo misali za al'umma za gobe kiyama za su zo suna wuraren arwalai na haske a nan za a gano diyawan diyawan kiyama al'umma ta za ta bayyana kuma a nan zan gano su haɗin a nan da ke cewa a cikin wannan al'iya ganin su gasanar sun zo da alamun arwalar da komi amma ce sai in ga ana wasu ana kaɗe wasu a kan tabbikin alkawusar zan ga ana turi suna zawa ina sha da su yanzu ana kaɗe wasu ina neman halumma ilai halumma ku zo ku zo ina kiran su shi ne dinna maza ya ce ya ce na talata da jama'a da su ba da ai kai baka san ba bayan ka abin da suka shirka sun shirka wani abu bayan ka kenan an bida ne an bida ne ba ka hore ba ne ba an bida ne da sun je kiyama da alamun na al'umma da amma da komi da alamar sallah da komi amma ga kai da manzon Allah to kake ha adda Allah sabaka annabi Muhammad ko ba ce ba Allah sabaka annabi Muhammad to in dai mutum dan bid'a ne gashi da annabi Muhammad za a hangaje shi manzo Allah ce kuma ina kira ina ku zo ku zo ci ina matsa ana ana ture su ana ana kade su ina ku zo ne ce idan na matsa sai a ce baka san bayan ka abin da kace ka sun canza addini wannan ruwa ta Imam Muslim kan ruwa kun ne ban ta da ya hatara da bid'a bid'a ba irin bid'a ba ne bahaushe ba kamar bahaushe ce maka bid'a wai a kidi a sha kidi da ganga ta algaita ba shi ne bid'a wannan sako ne ko sai wani ma'asi ma'asi sunan shi bid'a a cikin addini shi a kira abin ga wanda Allah ya ko maka ya karantar da kai addinin Allah sai ka ɗauka ta wajen wani ba wanda Allah ya ko ba shi ma tsara maka ne shin na bid'a shi ne takaici iya kallon ga mazan Allah kuma ranar ƙarshe ta ba shi ba koma dama kuma a gyara a kore ka kada ka a nan zai ce a kutayi kutayi ba udun hudun can shi ma nan ce kutayi ka ga na annabi ko ce tan kabilan zamani zai nemi rabuwa da kai ko ce tan kabilan ta da kutayi nan ta da bicca a kasa shafa'a ta da budin budin ba su hukan shi ma zai nemi zai su Allah mutane da bid'a to to wannan anan kenan ya kawo magana dalilin cewa fadala ta sujjada aka wannan ruwaya kenan to wannan a magana a hilin kiyama to yanzu ita magana tun zai magana kan sujjada ita sujjada hatta in ta baci ko a wuta sujjada ke ta yi alama in zai mutum ya bauta mu Allah ko a wuta ba hilin kiyama ba wannan wannan ta hilin kiyama hilin kiyama ne za a zo da ana ga alamar to ko an shiga wuta sujjada ta zata ta yanka alamar ya ce wa ya ƙul annan sallatanam yana cewa iza aradallahu rahamatan za aradallahu rahamatan man arada min ahlin nar idan Allah ya so jin kan wanda ya so jin kai a cikin yan wuta an shiga wuta ba iya su wancan bid'a suna ciki kana da bid'a daban bid'a daban shirka daban ya dan bai da shi a zama wudu shi ni ba shirka bai gani na sun taimakon kawar da su a kahurci daban bida daban a bida akwai ta kahurci an ta kwai bida mukaffara mukaffara bida ce kai amma a ciki akwai kahurci irin kiran wani allah za a fara a kira shi wani kana neman agaji ka girma agaji wajen wani din da kake iya ji kana da aƙidar iya iya baka ceto duk inda ko da ya mutu ya yi baka kariya rairin wannan ko a je kabari kirka rukun kabari shi zai iya maka wani abu a ƙidaka wannan kaga bida ce amma kafar mukaffira tana kawo talaka wannan shi ba magana mutawa amma inda bida ce kurin ya yi ababe da na wani azkari ne wani sallah ce ta bida ba shirka be shi na sai dan bida za a mai azaba amma daga baya zai wuta ba san makon shekara na zai amma za a azaba to zinan da almuhim kowane idan Allah ya so jin ɗan wasu daga cikin bayan shi ɗan wuta ranar ba wa da dimmi nan gaga nan banta dai kawo ne kuma zan tafi shirki su za musu din bu suke da nan wanda suke basu dawo mawuta domin a ƙida ahlus sunna jama'a duk wani mutum mai laifi duk laifin da kai in dai ba shirka bace ba baka dawo mawuta wannan shine iya cikin ƙa'ida fata musanta duk yanda mutum yake in dai ba shirka da Allah ba to ba a mai bai da wama auta amma Allah ya yi mai laifin da ya yi gaba daya lokaci guda ko a mai azaba tara da a mai kaso ya kare ya hutu ko dogo ko gajere shi ne kullum ma shi ne ba da wani kenan nan ana magana waɗanda suke hutarwa ne kenan ɗan Allah ya kan yin cin kan wasu ba daga cikin bayan shi amara Allah mala'ikata an yakhruju man ya'budu Allah fa yakhrujunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud Allah zai umarni ga mala'iku su hudu duk wanda yake bauta ta mu Allah kenan kaga ba mu shirki duk wanda yake Allah yake bautawa mai kai shi wuta wani laifin shi imma zina imma ƙarya imma shan giya wani abu daga cikin dai laifukan suke da suke sa Allah mutum azaba duk da yake Allah cewa kabira kai da kun akwai azaba kan illa kuma bayani cewa alƙawarin zina da azaba giya da azaba ƙarya da azaba duk da azaba da Allah yake كما أنت الله سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف وإذا أوعد يخلف تقدما منه وتقدما له الله سبحانه وتعالى إني أقول زي بقى كذا بيت أنزل دون كذا زي ما شلنا كذا هدي تعرف أما إذا وعدني كذا ذا أما عذاب كذا إن ولا أنت عذاب كذا wannan Allah wa'idi ne yana iya canzawa don karamcin Allah da fadarar Allah ya alƙawarin dimmi zina ta azabar shi mai shan giya ga azabar ɗan giya ga ta damari Allah in so don fadalar shi karama shi kuna ce yayi amma idan wa'adi ne na na bai canzawa to kenan wannan ana magana kenan bayi ne na Allah sun bautata ma Allah amma Allah ya sa su wuta dalilin wani laifi su ne Allah subhanahu wata'ala zai umarci mala'iku su hudu waɗannan bayi nashi wanda suka yi laifi amma ba kahure ba ne to za ka ce ya za a yi su gano shi zai ga yake maka wa ya arifu na bi a tare su ko a wutar ana gano musulmi da gurbin su da ke sujada an ce gurbin sujada suna haske duk a wuta ce amma ce wuta ba ta cin ko sujada zai azaba rumus amma wurin sujada bai ciwo haka Allah musu wannan ya masu sujada yace wa harrama Allahu 'ala an-nar an ta'kula athar sujud Allah ne ya haramta ma wuta ya kusa da cewa Allah shine yasa hikimar shi wuta ta kona abin da aka ne Allah tsara wuta ta kona in yaso ba ta kona ba haka Allah tsara abu sai ka ce Ibrahim ya ya naru ku ne ba da salama Allah Ibrahim ku ne fardan wa salama kuma shi Ibrahim ne da zai sanyi ya sanyi ma akwai cutarwa akwai jaura ka halaka ya ce bardan wa salaman amma ala Ibrahim kuma sai sanyi kuma lafiya lau wannan annabi Ibrahim haka Allah ya so yi a can ya tabbata cikin wannan al'umma a kowane bawan da Allah ya mahaka cikin al'umma na wasan abu musulman kawalani abu musulman kawalani cikin an ce manyan tabiya yau sai ga annabi ya mutu ta annabi ya da amma ba gaba da Allah ba ta annabi ya da ya mutu ta amma ba gaba shi ba iya cikin wanda suke goro maya da musulma da masu da'awa annabta wanda sun kama shi mai da'awar annabta ya kama shi ya yi da shi ya yi hulu mutane shi ma zai mai ibrahim shi ma kuma Allah ne ya zai ibrahim ta ya hura wuta ya sashi ya jefa shutar abu mutum haular ya karkata ya mutu ana kallo wadanda da kan suka sha mai lafiya allah ya so wuta ta kona kuma ya zai cika ta kona kere yanzu ita wuta wutar lahira allah ce ya haramta ma wuta ta ci gurbin sujada a cikin babu ya ce fayo kurjunin nan na ya ce za a hudu wa'annan bayin allah daga wuta فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود yace dukkan ɗan adam wuta za ta cinye ba abin da take bari inda an sa an sa an sa a cikin ta amma ba ta cin asar sujud gurbin sujud wannan shine abin da ya gagara wuta kuma Allah ne ya haramta mata ta ci gurbin sujada da gurbin ba ta ci ba amma ko ina da ci domin bayani wai ba dan ba akwai wanda wuta na biya magana wanda a cikin yan wuta akwai wanda yake ba duka bane ba ta kona shi haka bakin idan sauko wanda cikin aka ce abinda aka wani wata yarsu da me zai amfani abu talib me ya amfani shi a cikin da'awarka duk da ya mutu kawuri wani abu ne ka tsayiyan abu talib ya mutu kawuri zai magana shi ya tunda abin kamar da abin kabilanci sai sun kama kama kama kwashe kwashe wai shi wai na aljanna ne wai yayi gani ba don kai ya ce wata ce kun dan wuta ne aka ne babu wani shakka kan haka yana baban Ibrahim kace baban sai da ba ce dan wuta ne wuta kun kawo ci kun ga wutan wuta ne kawo ba ruwan dan wai shi kan waye ko baban waye ko dan waye dan wuta dan wuta ne kun kawo ni kawo ni babu wani wanda babu da bana kabilan ci adam wai alabe ta dan wanda baba annabi ne to na hira banza ce sai sun tabbata sun Qur'ani sun Qur'ani cewa babu wani abu da dan wuta ne abu tsari ruwa ingantatta ta ce rasulullah an san hidima da yawa abu tsari ga abu tsari hidima da yawa a nasarar kalama ya rene shi hashe mai armi bayan armi ya ba shi kariya da yawa da rikin shi ba ta ba shi su ce rasulullah wani abu zai amfani cikin abin allah baka na abu ce abin da zai amfani shi na roƙi allah azaba a wuta a wuta yake ne amma za a kai shi wuta baki idarsa shi ne abin da ya samu ke mata kwana gaba daya amma dai baki idarsa ne kuma muna labarin wuta a wuta a kone bawa na Allah a wuta wanda wuta ta kai da sauma shi kamar garwashi ne aka kawo shi amma kwalluwa na tafasa shi ne wai karamin garwashi ne aka kawo shi annabi ce kurin a zaba shi amma kwalluwa na tafasa Allah ke Allah rawa mu ta ko hoki mutane da hankali balle shi ka wuta wa sha ga wa ka kama ce to ka wuta Allah kiyaye Allah ke samu da kuka da haka ganin anan iya da kaga cewa ta aqida ahlus sunna da jamaa za a shiga wuta kuma in dai mutum ba kafirci bai bai da wama a wuta zai cikin kuma ceto ne da ake mutum ceto hawa hawa ne wani gamin farko wani dan jima wanda ga shiga shi dai hawa hawa ne kuma ceto kowa Allah zai ba mala'iku hatta masu imani Allah zai ba masu imani su ceci nasu wani da wani aboki wani uba Allah zai ba masu imani ceton yan wasu musulmi masu imani har zai ta kashe tace Allah ce ku je ku diba duk wanda yake da wudun duk wanda yake da imani ko tamcin zarra in dai ba shirka ko mun ganin ci imanin shi ko mun kasance zarra ce bai da ma wuta za su yi su je su dawo su shiga mu Allah muka kowa ba shi Allah san akwai saura an ce daga baya Allah zai jimka ta musamman tashi akai wasu bayan gidan aljanna Allah ta mun murga yasu muna can sai shi da nan da albani ke ɗan mai bayani na magana da horon mahajjali ne suke cewa wa fi ta kashe tafi an al'usata musallin la ya kudu fina wani akwai hujja ce masu sabo na masu musamman sallah kusa da wama wuta ita kaza dauka na muwajin tarika da salata kasalan lafi albani ya ce shi ko mai warin sallah ya bar ta don kiwa ba dan ba dan in karanta ba barin sallah yayi ba bari na kai ta ba da kiwa amma ya bar sallah gaskiya ce eh za mu azaba amma bai da wannan shi ba mai azaba wannan shine masu malami suna ga a mai bar sallah ka ba masu albani ya ka da dole na ba a cewa mutum bai sallah inda iya da imani da ita abin hukuncin kafirci amma dai wuta za a shiga wuta a azaba amma dai ba da wama har annabi da yake bayanin wata ƙarshen al'amari zai ce za a rushe komi har sallama wasu za su rika cewa eh mun ji labarin uwayenmu sun ce ana mun ga labarin wajen kakanninmu sun ce mun ga ana sallah suna sallah kakannin ba su ba babu sallah ba za a zai a duniya wannan sallah da mun ji labarin kakannin mutan su da suna sallah amma ce waɗannan bayan allah za su ga aljanna fitar sun da busar da sun ce ko da baka su haka zai ko baka su haka zai mai tawarar ko baka su haka zai za su ga aljanna bisa da wama ko baka su wacce ko baka su ba wannan yaran za su ga aljanna su sai sallah ba su san sai sun kakadin sallah ba kakadin sallah su sallah amma ganin amma ba su kawo ba su karce ta ba ba su kawo ce ma Allah ba jahilci ne abin ya yi da yawa wanda kan daga duniya a yana tanin kiyama kwarai abin da lalace za a samu rubu kwarai na kawurce Allah sai za mu tashi a sujudu ala al'arda wal hasir yin sujada a saman ƙasa kuma da yin sujada a kan tabarma wa kana sujudu ala al'arda kasiran annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada akan ƙasa mahi yawa so dewa amce dewa yake sujada mace ba yawa dewa daban da aka sa she dewa yakan yi sujada akan ƙasa shin albani ƙasa yake cewa li anna masjidahu alaihi salam lam yakun mafarushan bil hasir wa namun ويدل لهذا أحاديث كثيرة كثيرة جدا منها حديث الذي يعقب هذا حديث أبي سعيد العاتي yace wannan me yasa yace maka yaka yin sujada da yawa a saman ƙasa idan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama bai da shimfiɗar tabarma ko na abu daban a ƙasa suka sallar su haka kuma sama dare babu tabarma haka suka sallar su ko taruwa ko tattafi babu haka suka kalli skwal wana da sai da yawa suna karantar da kai haka wannan hadisi da makaranta da mai zauwa a baya annabi da su ina sujada akan ƙasa haka da masallacin daga bayan ne da gobe aka kawo duk da wai a lokacin nan ba haramta ne ina gautar waya wanda kace mu Aisha na walini khumra na ka garza mu ganta magana ya Aisha kaman alman mana al khumra alman alman hawa ya ce ma ta malawa ko karamar tabarma haka kaman tabarma ta ce Rasulullah ina da haila ya ce ai halaki ba ne take ba mu ga mu ke annabi yana zama ba zan tabarma amma da wani a ce masallaci an ci mu da tabarmi irin wannan ga nan ne ma ga na mamu wannan shi ne babu shi a zamanin shi sakta kuma amma ba hana bin yakan yi wani lokaci a kan tabarwa za mu gaba a gaban sha Allah ya ce kana a sahabu yusalluna ma'ahu fi shiddat al-har fa'iza lam yastati ahaduhum an yumakkina jabhatahu min al-ard basata thawbahu fasajada alayhi shi mana rawa musulmi ya ce sahabanin sallasalam sukan yi sujada suna salla tare da shi fi shiddatul harb cikin tsananin zai fa'iza da mustadi a hadu mai yankin da ba ta gina ɗan ɗaya bai iya ajiye goshi da zaba zai bai in baka iya ajiye goshi a saman ƙasa zai ya maka yawa ba saka sau ba ya kashin wadda tuwaka zarar da da ya kashin wadda a ƙasa فسجد عليه كسجد أكن توقع قالت أنا سجد أكن شيء سوى زاهي يك أي جونا أو يك أورك الله هو سجد هو جير لك هو جير من أنا لك مبني إذا كنا أنا يي وكان يقول أن صلى الله عليه وسلم هنا شيوا وجعلت لي الأرض كلها وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فإنما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجدا وعنده طهورا وكان من قبل من قبل وكان من قبل يعزمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم وبيعهم wannan abin da ke wannan ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ju'ilat ardu kulluha li wa li ummati masjidan yace an sanya mun kasa dukanta ni ba ni kadai ba hal al'ummata an sanya mun kasa ko ina masallaci ne abin tsarkin mu ne za mu iya sallah a ko ina kuma za mu iya tsarki da kasa a ko ina ce don haka fa'ina ma'adar katarjulan min ummati a sala duk lokacin da wani daga cikin al'umma ta gaci namiji mamaci da yin lokacin sallah ya cin mushi a inda yake babu ruwa kun ba a masallaci ba ba zai bar sallah ba fa'indahu masijidahu wa indahu tsawon din da kake ba kana da masallacinka kana da abin tsarkinka ma'ana za ka yi taimama kuma ka yi sallah a inda kake ba wani matsala a ce sai ka je masallaci inda ba inda yake ba akwai masallaci iya kana tahiya cikin daji cikin ina ne wani masu yake wani saharakin ma shi da aka wani kasa da mutu sallah ba a barin sallah duk halin da ake kuma a duk inda ake kai sama ko a kan jirgi ko a kan jirgi ba ta yi mun sabko iya kun sabko ba ko makon sabkokin da an taka doka an yi laifi ko an sabko ko a mota ne wani shi wata abin da muke matsala a yau bangaren masu bulagoro bula cikin sahara ko da ake tafiya ba tsayawa kurin bus tsayawa gudun barayi gudun mai ba tsayawa kurin tana ta wuce gaba daya duk inda ka tabbatar jami'i zai wuce ka an ba da dama jami takadim ko ta'khir amma kaga cewa baka samu takadimkin ba kuma ta'khir din sun sale da asar baka yi ba azza da asar a farkon lokaci na azza kuma da asar ana tawa da ana tahiya dole kai sallah ko akan jirgi ko a cikin mota ko akan mota ba sallah ba ana samu haka a cikin jirgi bala haka zuwa ana bulaguro sai ku ga lokacin sallah yayi kuna cikin jirgi babu kasa babu kasa ta yau ma babu bala magana abu kuma wuri guda kake baka iya samu to babu matsala kai inda kake kurin kai ne sallah kurin ba magana taimama eh ba magana taimama kuma haka za ku sallah haka wannan zawar tamu daga haji mun shigo jirgi karye bakwai maka kira kuma tijji an yi afel muna cikin jirgi karye bakwai na tayi muna zamu tashi tijji isha ta shiga ba magarba isha kenan mun tabbai wa masabka ma kai masabka dole gari ya waye kai masabka gari ya waye kuma zan bare yawa ba in matsalar isha ta ba isha idan wasu ke cewa kamar la kufi malikiya ya ce tana nan ha asuba ba haka bane nassin suna isha tana na dauta ila nisfin dai haka manzo Allah ce an isha ila nisfin dai ce ba ke lokacin isha ka kauce midi midi lokacin ke dare cewa ha asuba babu nassi ga manzo Allah fa inda ya kasuma da mutan kaba suna karara cewa muna isha kana wai ha asuba dan kai sa isha a dan masu kare magana me ra'ayin sai kawa wai sallah tana na hawa ta zo to shi bin Allah karar ya hori صلاة الظهر ما ندخل الأخر صلاة الأثر ما ما تغرب الشمس وصلاة العشاء لا نصف الليل أنا دي هذا دي لوقت يصلي العشاء قد توجد تسجل to ka kenan za mu tashi zuwa kare ba kenan mun tabbamu sabka mun iya sabka a yame ka yame ne dole ne sallah wasu yan uwa su da su gane kullum suka kabara maka jami'in sallah maka jami'in sallah a cikin wasu na kallon mu na samu wajen misali muna kan mujara ya kuma kammara kuma karatu musalla kuma muna kan jirgi muna kan kujeru haka ya zama ta ko na take dole kai sallah ko ba kallon gabas dole kai sallah ana kan kujera bai ka juya ga haka bai ka juya ita sallah ko fani mata wajen shi ta kalla nan aka ce wani ayata ta sako fani mata wajen fasa mawajin da tun da kuka can ba dai wasu Allah ce faru can ma Allah kawo kwanu inda yake baiwa ko aka a gida ma baka lahiya irin wannan gado a haƙiƙa nan da likita a gwamnan nake haƙi mutum bai iya gaba da ba bai iya juyawa sallah zai ko ya kallon yamma irin an samun ɗarki da man lahiya ko wani kariya ce an haƙe kada an haƙe ƙawon naka baka iya guje kuma ba ta yi da kari ɗula ko a tada ka ba ta matsala ce ko idan ka zo za ka sallah ko za ka sallah ko a yi mana ko a gabas ko za ka sallah ka gani kenan kuma kima Allah mun zo yi makashi ɗaya na dare shayi wuce ba kuma jirgi ka sauka jirgi aka yi aka yaka aka sama aka fu ya kaɗa aka yi uku da ya wu wasu da wani wasu na kaɗi wasu na as as as yau ana hadiri ka gane ana hadiri hadiri ya kai shi kasar hadirin suka da shigewa duban ya so sabkar farko ta kada ga wannan kallon kuma sun nami ya sake sama ya kwasa hadiri da hadiri a sama hadiri yake ba rushin hadiri in sai gaman hadiri sun sabka in sai gaman hadiri to ko hadiri a cikin agogo guguwa da ya nema sako na ɗaya ya ji abu ya sama ya yi na biyu to a ɗaukun da ya kaɗa shaidai wurin kiki to haka wala ne wasu na ihu wasu na kabar suna as as as suna yi aka ce kun da sama aka ce kun wagadugu sai aka dubu sai wuce wagadugu musamman an zaune wani zauta mu sai muka je waga musamman sai da musamman a waga muka wani awa uku hudu ne kai kuma can garin allah na wani aka ce yanzu iska ta kwanta ta kuma ka dawo musamman a nan allah ya tsoro wuta ke mana ne wani kare ga wuce ce allah iya lamarin shi wani bai yi allah yana hukumar sauka ba a sauka ne kawai allah yana hukumar Allah Allah mace wani mai nashi Allah bai dabta kawar dole ya mutu a takaice kullum lokacin da kuma ya sallah kullum lokaci yayi kenan yace kenan duk inda ka samu lokacin sallah kullum kai sallah kana da masallacin ka kuma kana da abun tsakin ka wannan kasa kasa ce tana matsayin ruwa nana ce kasa ko zaka shekara nawa ba wani tayawa ko zaka zaka shekaru in baka da ruwa ko ruwan da kake samu ruwa ne daidai shanka ga ruwan amma ɗan ka sha za ka kishi ruwa babu ruwa wacce baka yarda ka mutu sha ka mutu a sai ka sha ajiye ruwan sha ne kuma sai ka yi taimama ka yi sallah ko shekara na zai shi ne abin kakwara ya ce wa kanin min kabi da annabi ce kahinni al'ummomi kahinni yu'azzimun suna girma suna girma abin ya za a ce ayi sallah ma'ana ba ba coci ba ba wurin sallaci ba a titi to nan haka su wancan suke yace innama kanu salluna fi kana'isihim su suna sallah a cikin tocin su wa bi'ihim bi'a kanisa shine kana'is jam'in kana'is kanisa kenan wurin bauta na na nasara bi'a wurin bauta na yahudawa masallatan yasu a can suke sallah sai ya ce wa kana rubama sajada fi tin wa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ma sujada a cikin ruwa da cabi laka da ruwa yace wa qad waqa lahu zalik fi subi da ta hida wa 20 min ramadan wata rana daren 21 na wata ramadan hina amdata sama wasala saqaf almasjid lokacin da aka sama ta zubo da ruwa kuma wasala saqaf almasjid rihin masallaci ya zubo da ruwa domin su a wancan zamanin masallacin bai hana ruwa gaskiyar magana kurin itace sanar da biyu kurin a yi maganin rana kurin babu rihi wani dala ka ko na ba a rihi rihin bai hana ruwa zubo na masallacin za ka yana ruwa ya zubo daga sama masallacin ya ce wa kana min zai na kare masallacin rihin shi kurin tsagiyar wannan tsagiyar da biyu wannan hakin da biyu ne icen da biyu ne wannan ake abu na tsakiyar da biyu فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين النبي صلى يسجد a cikin ruwa da cabi da da ruwa ya aje goshi a sama ya sujada qala abu sa'id al-khudri fa absartu aynaya fa absarat aynaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhatihi wa anfihi athar ma watin yace ido na wannan guda biyu da ga manzon sallallahu alaihi wasallama da ga goshin annabi sallallahu alaihi da gurbin wannan laka da ruwa a goshe da ido na gani itma biyu sun ga haka ke yana sujada a kan ƙasa nan yake cewa yawa ina da lawa ina da raji'un na'am yace wa kana yusalli ala al-khumrati ahyana wa ala al-hasiri ahyana wa salla alayhi marratan wa qad suwadda min tul ma lubis annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala al-khumra yakan salla akan khumra jam kenan ilmalaha ta baban haɓe ya suna wannan karamata ba suna ta wani mata ko? yawwa eh mara haɓe aka mata wani tarawon aika manzan matafi ce mu a can da sallah ta bakin ta a yi wakace wa ji goshi ga damu damu ya daidai sau jada ce kurum shi ne ka sake maka mema al'kumara ya ce mai ƙidaru ma ya da'un rajul alayya wa jahawu fi sujudi shi ne daidai wa ji goshi ga kurum من حسير نه او نسيجه او نسيجه خوص ونحو من النبات اما da kaba ne na tabarma ko da wata saka dai na rama shi da waye shi da gurin abinda ake zama ake sallah ka ake zama kan shi daidai tsawon shi an kawon ka zuwa wajen gushi shine fa al-khumara ko da naka shi yace a hayar wani lokaci kenan yakan yi sallah akan kenan kaga yakan sallah kenan akan shi muda ko dan ka ce shi muda kan yin tallafi ne kan shi muda kuma yake yi akan hasir wanda aka yi tabarma wani sunan tabarma babba wadda kuma an yi ta an san da kaba ta da kaba za mu ce wani lokaci a haita a yanin a kenan ba abin da ba yakan yi kowanne a soja a tabarma a malaha a ƙasa don yakan yi wa salla alaihi wa wani lokaci ya salla ma akan wata tabarma wakar su wadda mutum malubisa har ma ta har baki da yadda aka jima ana zama kanta na ya kawo lubis magana kamar sawa duk ɗaya ne da abin da ake zama ana kira da lubis kamar abin sawa kenan tana har ma ta har baki baki tabarmar tawar canza kidan ba sabuwa bace ba wannan kasa da ya ce mutum malubis ya ce wannan ruwa ta bukhari da musulun ya ce wa fil hadis a wannan hadisi dalilun ala annal julusa ala shay'in ma huwa lubusun lahu wannan shi ke kawo kawo ma dalili zama kan wani abu kamar sa shi ne ma'ana abinda ai suka kama kan wani magana fa yadullu ala tahdimin julus ala al-harir nan yanzu kwanta maka da sawa da zama sa abu ɗaya ne ce misali an hana musa tuwa ta alhabi kaka ce a sawa aka hana ban da zama shi ce ma duk ɗaya ne eh duk ɗaya ne an hana tabbata maka alhariri ba sa kaɗai ba hatta zama ba a yi ka alhariri baka idan ka isa ka yi alfahari ka ci ai zama sa aka hana ne ina shin huda ko tafi na alhariri ba a yi ya ce lissurutun na yi alusi fi sai hari don haramta sa alhariri cikin bukhari musulun وغيرهما ده وانا مؤمن ان التويما تبال ورد فيه ما النحي الثري عن الجلوس عليه فلا تغتر بمن اباه من الكبار yace kai ba ma magana wannan kadai ba na magana sawa a hani kararama yazo na hana ba a zama akan alhayi bayan wancan kadai mata ruwa kadai mata duk ta da sawa ta isa to nasan kararama yazo akan zama akan shi ba a yi dan haka fala taqatar biman abahu min kibar kakka rudu da wanda suka halatta cikin manya yana akwai manyan malamai suka halatta don kakka rudu maganarsu wannan shi ne na mas'alar kenan sallah akan ɗayar malawa za mu ce ko akan tabarma duka illa abinda ake cewa kurin abinda za a hana duk abinda zai ɗauki hankali na tabarman ne tafi ne kuma balle yanzu kwarai sai an yi hatara yakan yi tabarma ce wata zamani daga tabarma da hoton rakumi hoton saniya hoton tattabara kawai bai dace a kan bilaci ba bai dace ba mai kawo ya so tabarma ta masallaci ta sallah ya so mai sura ta abu mai rai a zuwa shan wuta a masallaci alade ne rakumi ne tattabara ce ba ruwansu kenan mu kai za ka so ya ka so da bata da wani kakka so ka sa masallaci gaskiyar magana da abu wanda yake ba da dace ba duk da magana bayan sura duka ma abu kwalliya da mai ado da yawa gaskiya ba san shi a masallaci da abu da yake shauri da abu zaka zarki hankalinka wajen zanen abubuwa kurin ba san shi a masallaci sabon sallah ana sanin tsuwa sai arrafa'u min as-sujud magana dagowa daga sujada kan zai muna magana sujada na ko zai mun kare magana sujada yanzu kuma an kare ta za ta so sai ya ce sun makana sallallahu alaihi wasallam ya rafa'u ra'asahu min as-sujud mukabbira kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana dago kai daga sujud daga sujada yana mai kabbara wa amara bi zalika al-musii salati annabi ya umarni mai munna sallah akan yin haka faƙalar da yake ce mushi layatin musalatu da ahadin minan nas hatta ya sujud hatta ta zama na mafasilu sun mai ƙul allahu akbar wa ya rafa'u ra'asahu hatta ya stawi ƙa'idan wa kana ya rafa'u ya dai ma hada takabiri a hayanan ya ce sallar mutum ɗaya daga cikin mutane ba ta cika har sai ya yi sujada kuma ya sujadal hatta ta tama inda mafasilu sai gababuwan shi sun samu nutsuwa a cikin sujada sun ma kuma bayan ya tsare nutsuwa sai ce allahu akbar wa ya rafa ra'asahu hatta ya stawi ka'idan zai dago kanshi daga sujada sai ya daidaita zaune dangalgal wa kana yarfa yadayhi ma hadha takbir hayana yakan daga hannun shi guda biyu tare da wannan kabbara ta tasowa daga sujada ya ce a hayanan wani lokaci kenan ba kullum ba yake yi shi sa wasu sahabbai suke inkarin ba a yi don musu gaba yi amma kun bai turewa wanda ya gani wani sahabin ya gani shi sa nan fikin albani shi ne wannan ba suka tabbata ba ya ka ce maka a yanar kenan wani lokaci ba kullum da yake amma ya tabbata a sunna in za a dago daga soja da ayi in za a mai dama ya tabbata amma annabi abin ba ba kullum da yake yin shi shi na ce abin da aka samu wanda kusan ta fadi kowa ya da shi jamhuriyar ta mafi yawa ta su a nan ba magana su ba daga hannu daga hannu lokacin kafara ta harama da daga hannu lokacin da za ka yi ruku ta daga hannu bayan an taso daga rukuni mata a malikiya ba su mana kan shi da daga hannu bayan zaman farko an taso wannan wurin guda hudu kusan sun muhi yau malamai jawo a kan shi to sauran wurare ne ake samun saɓani mai ka saɓanin idan manzo Allah ba kullum ba yake a irin wannan wurare shi sa wani ya ce ba san ba idan bai ga ba shi kuma sahabi ne ya yi yawa masu yin inkari amma wani sahabi ya gani kiran wanda ya gani hujja ce a yi aiki da shi kuma yi sunna isa nan bar albanin ce maka a hayanan wani lokaci yana ɗago hannuwa daga sujada ya ce wa kare rafawai dai ma hada takabir a yanzu muna maganar ɗagowa daga sujada ta farko ce yakan ɗaga hannun lokaci ثم يفرش رجله اليسرى da ya dago daga sujada ta farko sai ya shimmuda kawai shi ta hagu fa ya qa'udu alaiha eh zamna akan kawai shi ta hagu zaman da kace al-iftirash mutumin innan kuma yana samun ya zamna nutsuwa yake wa amara bi zalika musu salata kuma haka annabi ya umarci maimuna da sallah da yin hakan ya yi kabbara ya ɗago ya zamana kan kawa ta hagu ya samu nutsuwa faƙalu annabi ce mishi idan sajadta famakin li sujudi in kai sujada ka tabbata cikin sujada ka fa idza rafa'at faq'ud ala fakhadhika al-yusra in ka ɗago daga sujada ka zamana kan cinyarka ta hagu iftirash kenan wa kana yansibu rijlahu al-yumna yana kawa kawar shi ta dama wasu takabiru bi a sabiha alƙibla ya tsotson su muskanci alƙibla haka yake zama iftarash nan ya kama ganganu na alƙashin yin wannan kabbara ita wani ƙalibin an asaran cewa an wa imam amur tambaya a rafar da yadda akan daga hannuwa ya ce mirta fi kulle hafadin wara duka ɗagawa ko sun koyowa duka akwai ɗagawa duk inda akwai haka akwai haka akwai ana yi ya ce ra'aitu abu abdullahi ya fawo da ya ce salati fi kulle hafadin na ga na abu abdullahi ma na imamu amur na hanbal ya ce na ga abu abdullahi yana ɗaga hannu a sallah cikin dukkan sun koyawa ko ɗagawa ya ce haka ibn munzir ke wadi haka abu ali min shafi'iyya ko iya ce maganganun imam ta imam malik imam shafi an samu wani magana ta daga hannu a wajen dagawa ko tasawa kuma ya ce an samu ya inganta daga alif bin malik abdullahi bin umar da nafi da tawus da hasan kasar su malaman tabi'ai da ibn sirin da ayyuba sani duk wannan an samu na daga hannu a wajen daga dagawa ko tasawa kinda abu ne wanda yake ba wani gardama ko wani zai abu a kan shi ana annabi ya wani lokaci ina ga lokaci yayi Allah kai mu darasin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته